من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن بالله الحكيم العليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة منا سعدوها أولا جمعتي يوم منا لاربا daren alhamis wanda kuma ina ga yau sha biyu ne ga watan shida ba hijirar mu sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yau uku ne ko uku ga watan sha biyu hijirar miladiya dubu biyu ashirin da biyar ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma da wani masallaci na mun albarka masallaci da kyau suna da kyau na ruwa ta fantani a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan garin mu albarka da sauran garuruwan mu gaba daya idan ba manta masacin da ya wuce mun sai a ƙarshen aya ta ɗari ɗaya da sittin da uku cikin wannan suran da albarka suratul al-baqara yau za mu sake tashi akan wannan ayar wa ilahukum ilahun wahid wanda kuma yau shi ne darasin mu na arba'in da biyu a cikin suratul baqara insha Allah ga haka akwai tambaya guda biyu a tambaya guda daya da kuma addu'a guda biyu da yawa suka rubuto daya yana fama da rashin lafiya ya ce sun yi ta yin magani kala kala da tsakon magani da aka ba su za su fara jarrabawa yana bukata sa shi addu'a allah ya sa a fara a sa sannan akwai wani ɗan uwa daga cikin dattawa na wannan majalisi shi ma da ya ce a sa su addu'a sun sa wani su a gaba kuma an sayar da hidima ke yanzu wanda ya shafi biki sai a hankali muna fata Allah ya tsare subhanahu wa ta'ala ya ainihin kawo musu agaji jiya da dan uwa ya buga shi waya da daddare sun kima shi shi a kan matsalolin aure to a ciki duk ya yi maganganu masu tsayi ba mai responding ba ya isar da sakon shi wanda za mu lafi khairan amma galibi akan zargi wani mata suna sa aure na tsada ana nufin iyaye mata kenan wasu na sa hidimin da yawa ni kuma ba na zargin iyaye mata a wannan abu ni iyaye maza nake zargi bai kamata kana namiji ka zama mijin majiya ba ba za ka yi sawatara ko a ko a bari a gidanka ba ina fata an fahimta namiji shi ke ba da mace mace ba ta aurar da mace haka ne kuma haka ba namiji shi ke karban aure to maza ne ya kamata su ainihin faɗi ne ya kamata a yi ne ya kamata kar a yi Allah ta'ala ya samu dace sannan kuma yanzu wanda zai awar ya fi cin ciki a kan ma wanda zai awo haka ne kuma ba haka ba da duk al'adu ne wanda ya kamata ana kula da sunishin da ake ciki na tattalin arziki allah ya samu dace to sai wanda yana tambaya dangane da alwala ga wanda ya manta kurkuren baki da shaka hanci a wurin alwala yana fara alwala kawai sun fara wanke iska kusa yana faruwa musamman a yanzu cikin da yin daji ko ba haka ba da ya yana ga wanke hannu kawai sai fara wanke fiska ne me ya kuma baki ba bai shaka hanci ba me ya hukunci shi kuma ya kamata ya yi to wannan maganganu na farko a wajen musamman wajen malikiya da mashakiya shi ne kurkuren baki da shaka hanci suna cikin sunonin harwala ba sa cikin farallan harwala amma a wajen hanabila kurkuren baki da shaka hanci yana cikin wajibabbun alwala to a matsayin wata malikiya fata wanda aka yi shine wanda ita zan bayar a duk da ba shine maganar jamhur ba amma shi ke cikin da ta kafa da fikihu idan mutum ya fara alwala sai ya manta kurkuren baki da shaka hanci a lokacin da ya tuna yana wanke fiska suka ce to ya dawo suka ce idan ya tuna ba da an shara a filwaji ba har ya shiga ya fara rasa iska ya zarce da alwalan shi sai ya gama alwalan sai ya dawo sai ya kurkura baki da shaka hanci ko an fahimci da amsa yake sai ya gama alwalan gaba ya gama wanke kafa sannan sai ya kurkura baki da shaka hanci wannan shi ne fata wanda take a masaba insha Allah wasu mazahib da fatawa da wannan din hujjar min al-khilaf dan ka fita daga sabani wallahu ta'ala ala wa alam kai sai insha Allah za mu shiga cikin karatu za mu tashi farkon aya ta 163 ne Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa ilahukum ilahu wahid wa ilahukum ila mustadani wahid shine khabar din shi an sake nuna ki ilahun ne saboda tauhidi duk da akwai wasu turu na iraq wanda malamai suka tattauna amma da wa ilahukum ai ma'ana ilahukum wahid mubtada ne da khabar ubangijin ku ubangiji ne guda ɗaya abun bauta la ilaha illa hu suka ce khabarun ne sani na al-mubtada wa ilahukum la ilaha illa huwa ba abun bauta bisa ka cancanta sai shi ar-rahmanur rahim suka ce wannan khabaru ne li mubtada'in mahdhufin taqdiruhu huwa ar-rahmanur rahim ai ubangijin ku shine Allah tallin ta daya daya la ilaha illa hu ba abun bauta bisa ka cancanta sai shi ar-rahmanur rahim ai huwa ar-rahmanur rahim shine ar-rahman shine ar-rahim wanda bayanin ya gabata wancan satin ba sai mun maimaita ba kalmar ilahu a larabci shine al-ma'bud mutlaqan duk abin da ake bautawa mutum ne ko aljini ko mala'ika ko bishiya ko dutse ko duk wani abin da za a bauta sunan shi ilahu haka yake a larabci shi yasa yake zuwa qur'ani wattakhadhu min dunillahi alihatan sun riki ilahu kala kala wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to kalmar ilahu ana nufin duk wani abin bauta wannan ne ke nuna cewa Allah ake nufi da aka ce wahidu guda daya dan so a wajen su ilahu din ba guda ɗaya bane ba kowa ma na da ilahu shi za ka samu bayan ilahu da ake da su manya manya a cikin ɗakin kafa har guda da uku da wani abu kuma akwai ilahu babba da ake da shi ainihin kowa yana da shi a gidan shi to wannan ilahu gaba ɗaya kaf aka ce ba ilahun gaskiya ba ne la ilaha illa huwa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi duk wanda za a bauta wanda ba Allah ba to wannan abin bautan sunan shi ƙarya to sai malami suka ce ayar da ta zo gaba ita ke nuna cewa lalle ilahun wahid din nan shine Allah subhanahu wataala shi ya cancanta a bauta masa kana masa kishiya sai Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard tabbas cikin halittar samai da kasai as-samawat jami'i na as-sama'u as-sama'u guda daya as-samawat sammai al-ardu shine ainihin kasa kwaya daya duk qur'ani babu inda kasa ya zo da lafazin jami'i ina fata an gane sai dai zo da mufrad singular sai a ce as-samawat sai a ce al-ardu ko a ce as-sama'u a ce al-ardu babu inda kasa ta zo da jami'i cikin qur'ani da lafazin jami'i sai dai ta hanyar buga misali Allah ke ce Allahu khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna Allah shi halicci sammai guda bakwai sai ce wa min al-ardi mithlahunna ibn kasir ya ce ai sab'a samawati aidan ya halicci kasa ma guda bakwai da in banda a wajen wannan misalin a qur'ani babu inda aka kira kasa guda bakwai ne amma a cikin hadisi annabi ya yi bayani ba hadisi ne ba biyu ba ya ce wal arduna sama a wani bai ce wal ardina sama da kasa kuma su ma guda bakwai kamar yadda sama ma take guda bakwai idan aka ce kasa guda bakwai sama guda bakwai suna ina suna inda Allah ya sani haka ne kuma haka ba domin wannan saman da muke gani sky babu wanda ya taɓa zuwa wurin har yau a tarihin duniya sun bada masu Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya je da motar buri bayan je bada shi da kan shi na shi tafi yake cewa kai shi a kai ko ba haka ba ya sace subhanallahi asara bi abdihi to an ta tafiyan asara daga maka zuwa baitul maqdis nan ma kai shi akai dan wannan burakan da ta zo ta dauke shi ba ta ganin irin ta ba kuma har yau babu irin wani irin doki ne da babu irin shi a duniya kawai labarin shi aka ji yau an akwai irin shi babu shi a duniya gaba daya ila a lokacin Allah halice shi a lokacin aka kawo shi annabi ya ce idan ya daga kafan shi yana ajiyewa ne inda kallon shi ya kare to ne mutum ne wannan iya inda kallon shi ya jike ya kare to shi ne takun shi guda daya to kaga a cikin minti nawa zai je ainihin baitul maqdis daga makka mintuna da yan kalila to wannan saman da muke gani babu wanda ya taba zuwa wurin sannan wannan inda muke rayuwa da ake kiranta da wata duniya sai aka ce to bincike ya gano inda za ka gane girman lamarin ubangiji akwai duniyoyi daban-daban daban-daban da wanda ake kiransu da planet wajen kula tara a da daga ba su kuma guda takwas haka da ko daga wanda ya zafi bincike saboda plato 2006 an cire ta daga cikin planet guda tara ta kuma ita ba planet ba bincike da na sa'i dama kullum akwai annasir da almasu wannan ko yana nuna maka mu'jiza na alqur'ani da hadisi tun da Allah ya magana a qur'ani in dai labari ne ko a hadisi har yau ba gane ta akwai kuskure ba kai tun annabin na raye babu wanda Allah ba da labari ya aiko cewa labarin akwai gyara kuma a gyara shi duk abin da Allah ya faɗa haka yake kuma a tashin duniya duk abin da Allah ya faɗa a hadisi haka yake a tashin duniya duk inda kaga an samu canji a musulunci wani hukunci ne amma ba wani labari wajen hukunci ne za a sassauta a ce da ana kaza an rage koma kaza don ma sassauci ake kawo ba ƙarawa ke ba saboda rahama da ubangiji subhanahu wa ta'ala amma duk labarin da Allah ya bayar ko hankalinka ya dauka ko bai dauka ba ko binciken sayis ya gano ko bai gano ba labarin gaskiya ke sa duk lokacin da aka ce ga wasu masana sun yi bincike sun gano kaza ya ci karo da nassi to binciken nasu da kuskure nassi ne ne idan suka ci gaba da bincike za su gane za su gane bincike kuskure ne a cikin shekarar 1930 a lokacin aka gano cewa an samu planet ta tara to yanzu kuma aka gano cewa an gane kuskure ne ba ta cikin kula da shi bayan kusan shekara casa'in da shida aka gane cewa kuskure ne wanda suka gano wani fasa duniya to idan ka ɗauki waɗannan kulanin guda tara ina so ku gane girman asamar wato wata waɗannan kulanin din da ake da su guda takwas ɗin misali da ake ake da su a yanzu ƙarƙashin IAU waɗannan guda takwas ɗin idan ka ɗauki guda ɗaya wacce aka ce ta fi mai girma ita ce jikita sun ce girman ta ya kai wannan duniya da muke rayuwa sau 280 sau 280 girman ta kuma da abin da jau idan da a ce Allah zai bari ta gangaro ta faru kan wata danne ne sai suka ce abin da zai faru shine kamar ka hau gidan sama mai hawa goma da wani katon dutse sai ka sako shi ya faɗo a kan kwantar ta bara da wannan kwanzai kwantar ta bara ba so ka ci haka girman jirgita yake da ainihin a da kuke rayuwa kun kwanci wani abin da kyau sannan suka ce saboda girmanta da kuma nesanta da rana saboda mu da muke zaga rana ba rana ne ke zaga ba kamar da suke tunani ita ars ita take zaga rana a cikin kwanaki na shamsiya kwanaki 365 kina shekara da wata goma sha biyu to ita jupiter kuma yana zaga rana ne in an kwatanta da namu wannan shekara ɗaya da muke sai ta shekara goma sha biyu to shekara ɗaya a can daidai da shekara goma sha biyu ana inda za ka je ka rayu a ainihin jupiter idan kai shekara goma sha biyu a can to sai ka ninka shi sau goma sha biyu ana kun kwanci wani abin da kyau saboda girman da take da shi da kuma nesan da take da shi da rana kafin ta zaga ranar ta dawo inda ta fara kamar da ɗan ita za ta yi a cikin wata sha biyu to ita sai ta yi wannan a cikin shekara goma sha biyu na misali mu kenan kaga wannan ka gane girma dukkan waɗannan suna cikin bayyana sama'i ne wala kun fahimci yana abin da dukkan su suna bayyana sama'i ne wala idan ka ɗauki duniyar bas alal misali a lokacin da aka harba wannan a kola probe da ya tafi na nasa wanda ya ɗauki curiosity rover ya kai shi ya sauke shi kusan sai ne wata bakwai yana ku kafin ya kai wani kuma shi ne fastest abin da ɗan adam ya kira da hannu ba abin da ke gudu gaban shi yana gudu kilomita 192 a cikin minti ɗaya kilomita 192 a cikin minti ɗaya shi yasa a cikin awa ɗaya yana gudu kilomita 10,012 da wani abu a cikin awa ɗaya to duka wannan bakwai na sama'i na ba'ar abin da ya sa na kawo wannan shi ne da annabi ya faɗa cikin hadisi alayhi salatu wassalam da afahu akharu wa sahahu akharu wasu malamai sun da amma wasu malamai sun sahaha ta tsakanin mu da ainihin saman da muke gani shekara ɗari biyar ko za a yi tafiya da abin da yake mafi gudu ba ko tafiyar kafa ko tafiyar mota ba da abin da yake mafi gudu kafin ka je inda saman da take sai ka yi shekara ɗari biyar kana gudu to shi wannan abin da ke da gudu da aka harba shi zuwa jikita sai dai shekara biyar kafin ya kai da jikita ne da nasa suka harba shi wani abu da kamar banka ba a shi a kusa da jikita sai dai shekara biyar yana gudu kafin ya kai wannan wuri kuma yana cikin bayar da sama'i wal ardi shi yasa halittar sabai da kasai hankalin adam ba zai dauka ba akwai waɗansu abubuwa da na so na kawo wanda ya shafi waɗannan wuraren amma za mu zabe gudu sai azumi in Allah ya gudu da lafiya saboda su za su fi alaka da dauka da fihi ma'ada fi illa mahu da fasadata kuma ayin na cikin suratul anbiya kuma cikin wannan sura muke insha Allah inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasai wal ardi waqti hadi layl wa nahar da kuma jujjuya wanda ne ne Allah ce tulijin layla fi nahar wa tulijin nahara fi layl Allah yana shigar da dare cikin rana yana shigar da rana cikin dare yini kenan mun yi magana a wannan cewa bambancin da ke tsakanin lokacin sanyi da lokacin da ba na sanyi ba yanzu ana kiran sallar magariba karfe biyar da hamsin ko da biyu ko makamacin haka amma idan muka kai jun julai ana kiran magariba da kusan shida da rabin gona kusan da arba'in ma ake sallah to kaga an samu bambanci na kusan almost awa ɗaya haka ne ko ba haka ba to wannan dan bambanci da muke gani a wani kulawa ne ba haka ne idan ka ɗauki ƙasashen da suke arewacin europe musamman scandinavia irin denmark irin finland irin su ireland irin su sweden irin su norway waɗannan ƙasashen idan kana jin yadda ake rayuwa a can za ka yi mamaki akwai lokacin da yini gaba ɗaya bai wuce awa goma ko awa biyar rana ba za ta fito ba sai karfe tara da safe karfe biyu kuma ta faɗi iya iyayen ne kenan sauran gaba ɗaya ne a yanzu haka haka ake ciki a yanzu sai an shiga winter time to idan kuma aka shiga irin su jin july musamman lokacin sama rana sai ta kai karfe goma sha ɗaya ba ta faɗi ba karfe sha biyu ne a wasu wurare akwai na da zai baka mamaki a su akwai lokacin da tsakanin sallar isha da sallar asuba minti ne sallar isha da asuba hada su ake minti ɗaya ke tsakanin alfijir da shigar sallar isha sallar isha na shiga karfe ɗaya da minti goma sha ɗaya sallar asuba na shiga karfe ɗaya da minti goma sha biyu minti ɗaya ne take tsakanin su daga ihtirafu ne wannan hari kenan akwai lokacin da abin kuma ke daidaitawa da akwai lokacin da ranar ma ba ta faruwa take awa biyu tana sai akwai lokacin da kuma ke faɗi za ta yi saboda awa biyu a kan dawa to four hours gaba ɗaya dare a yanzu haka inda za ka je baro a alaska a narka sittun faros da wani dare ne tun daga ran sha takwas ga watan nuwamba har zuwa ran ashirin da uku ga watan januwari sannan rana ta ke duk kawai kukule ne haka yake alaska a yi a wannan yanki na basu rana ta faɗi ran asaba sha takwas ga watan nuwamba to ba za ta ƙara gani da kuma gaba ɗaya dare za a yi ta rayuwa har sai ran sha uku ga watan januwari next year yake hukuncin abin da kyau wacce da ake laifin wannan hari na asali duk wanda Allah wajen shirya wannan a lokacin sama kuma sai ta tsaya cak ga ranar da za ta fadi kana ganin ta sai ce wata biyu a kata nasa a norway tana wata hudu cak ba ta fadi wani labarin da nake baku wani na gan shi da imama kan ta ɗauka ta su ne ba wanda ban gani wani ne to ka tambayi shan google ma zai gaya maka haka ne wakti na fi laili wani hali da caccanjawar dare da yi wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma jiragen ruwa waɗanda suke tafiya a cikin teku wannan shi ma ne darasi ne da zama kai za ka ɗauki abu ka wurga ya nutse cikin ruwa amma ka ga jirgin ruwa ya ɗauko shinkafa tirela dubu tirela dubu ba sai a yi watanni ana son da kaya tambayi wanda suke baki ruwa ne da za su gaya maka wanda suke kwada a fara sai a yi watanni ana son da kaya ce kuma yana tafiya lafiya karon watanni su ba wani fulkin da jita da ke bari da jira alfulkun nan alifin da lamun ɗin da jinsi jiragen ruwa saboda ana ce allaci bai ci allaci ba jiragen ruwa waɗanda suke tafiya fil bari a cikin teku bi ma ya fa'ul nas da abin da zai amfani mutane waɗansu su ɗauko siminti waɗansu su ɗauko taki waɗansu su ɗauko shinkafa wani ya ɗauko man fetur ga shi nan da biman fa'un nasu da abin da zai amfani mutane in ba Allah ba zai wannan abu ya yi tafiya daga wannan gaban zuwa wannan gaban daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa ya taso tun daga Hong Kong har Lagos tun daga Rhode Island a Amurka ya zo har nan ya taso tun daga China haka yake ta zirga-zirga duk kayan da ya ɗaukon nan in aka ce maka wai akwai shinkafa tare da dubu ya kace gaba yana wal fulkin lati tajri fi bahri bima yanfa'u nas wa ma anzala Allahu minas sama da abinda Allah ke saukarwa minas sama'i daga sama min ma'in ruwa min dinnan ta farko ibtida'iyya ce min ta biyu kuma albayaniya ce dukkan su da min ta farko da min ta biyu مجروران متعلقان بفعل انزل الله وما انزل الله من السماء da kuma abin da Allah ke saukarwa daga sama da ruwa da Allah ya ce na saukar da ruwa daga sama wani sai dauka ai wannan ruwan daga can sama yake saukowa a nan kusa yake da ba a nesa yake jirgin sama ba na hawa shi ana ruwan sama za ka tashi ka hawa ruwan na kasa kai kana sama kun ba Allah ba zai shirya wannan abu ana ruwa wasu sani waje ka san kuma gaya a cikin ruwa duk Allah yana nuna ikon Allah ke ruwan daga ƙasa ke tashi ne saboda kuma Allah ya dawo shi Allah ke tada turuki daga teku daga ko'ina ya je ya haɗu daga gajimaren alama ne da ruwan na zuwa kar Allah ya zubo da ruwan ba ku shirya ba saboda rahamar shi subhanahu wa ta'ala wannan gajimaren Allah ya mai da shi ruwa kuma ainihin zubo ya kuma sake amfana mutane kaga ruwan teku gishiri ne ke da shi amma idan turbin ya tashi ya sama ya tsira da jimare idan ya dawo zai zama ruwan mai daɗi wanda idan ka irin shi a teku ba za ka iya sha ba amma da turbin shi ya tashi ya zama ruwa da ya dawo kuma ya ka ji shi wani irin ruwa mai zafi shi ne ma an zara lamu daga sama ya mai ba a haya biyu da har da ba da mutuwa sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu da wannan ruwan shi ne bihi ai bi sababi da zulun mai daga ko ina ya bushe amma da ruwa ya saka ko na koma kone ba tare da kaje ka wani aiki ba duk jejin da ke duniya ga ya koma kone sha in ba Allah ba wani shirya wannan abu to shi yasa yake cewa yadda Allah ke ainihin saukar da ruwan sama duk inda bishiya ko wata ciyawa ta mutu ta koma kone ta taso ta rayu haka Allah zai kada duk waɗanda suka mutu da tashin kiyama yana da mu'jizar Allah subhanahu wataala yace wa tasrifin riyahi da kuma jijjiga wa iska daga wata iska tana kadawa zuwa gaba daga wani lokaci kuma tana kadawa zuwa yamma da iska ta fara kadawa gaba an fara gane cewa damuna na zuwa gaba da iska iska ta kaɗa yamma ana gundar gudu na tafiya akwai lokacin da kuma iskar daga kudu ke arewa akwai lokacin daga arewa ko ke kudu duk wanda Allah ne ke tasrifin yayi wata iskar ta zo da zafi wata iskar kuma ta zo da sanyi wata iskar ta zo da azaba wata iskar ta zo da rahama kaga guguwa iskar ce ta zo ta yi barna ta rusa gidaje ta ɗaye kwanuka ta yi kaza ta yi kaza kaga wannan iska ce da Allah ya aiko amma ta azaba wata iska kuma mai sanyi ta kada da jita da daɗi ta gaji kuma na rahama ce shi ne ainihin wata sirifin riyani wasu halin musakhari Allah ce da ainihin giragizai abun morewa bai da sama'i wa arda tsakanin sama da ƙasa in aka ce as-sama'u a larabci ana nufin jihadul qulub duk abin da ke saman ka kaga nan ya zama sama na kenan ba da dahin sama wanda ake kallo wanda muke ɗaukar rana tana cikin ta to suka ce as-sama'u da ake nufi a nan ga jimarin da shi yana sama ba abin da ya rike shi a ƙasa daga can sama ba abin da ya rike shi kuma yana yawo musa sannan shi as-sahabu din nan wani ga jimarin kamar hayaki yake wani ga jimarin ko kawai yake da shi idan jirgi zai ratsa shi ma yana ba shi wahala to da kawai da ga jimarin ke da shi akwai inda kuma ga jimarin zai sanyi ya daskare idan jirgi ya dake shi sai ka ji kamar ya kawo da dutse kuma wannan ga jimarin ne da kake wasu hannun musakhari akwai lokacin da idan kuka da gidaje mare a sama sai ka ɗauka kwanan ka ya kare. Ka san in kana so ka kare definition da na hauro na kuma ta illa billah. Lokacin da ka shiga jirgi aka kulle goban nan aka tashi sama shi asalin definition da na hauro na kuma ta illa billah. Duk wanda ba ranka ya kare. Ba abin da za ka kira in ba Allah. haka da goma haka to shi yasa dan adam wato dabarar shi kalila ne shi yasa wani ya ce suna tafiya da shi da wani a jirgi irin wanda ba su da Allah da nan ba da musulunci da kiristanci ko da ƙarya ne duk wani addini kawai da shi bai da shi ba kuma suna zaune wuri ɗaya sai ya buɗe Qur'ani yana karatu shi wanda musulmi wani ɗan Pakistan ne shi ya bada labari ya ce ana cikin wannan tafiya aka je aka haɗu da tambayar a hanya kaga jirgi ka waje kiri sai dai na oh my god shi wannan sai na oh my god yana ta yi sai da aka koma normal jirgi ne na ana tafiya sai tambaye shi na zuwa kake jira kai na ta kana oh my god kuma ka ce baka yadda da shi ba kaga ya ji shi ne shi ke sa duk wanda ka ji ya ce shi ka wallahi ka yake kawai iska ce take kaɗa mishi na cin daji yana shiga wani irin yanayi zai ce oh my god wasu halin musakai bai da sama'i wa ar daga jimare abu horewa tsakanin sammai da kasai na ayati allah ce akwai ayoyi akwai ababen ɗaukar izina amma kaɗai in ƙaunin ya filo ga mutane masu hankali waɗanda suke tunani su gane girman lamarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan abin da aka lissafa a nan a cikin wannan ayar zai tabbatar maka da wani lahukun ilahun wani duk wanda ya wannan abu ya cancanta abu da shi sannan ya yi wannan abu kuma ba tare da ya koya a wuri ba shi ne bambancin allah da wani duk abin da ɗan adam zai yi to ba shi ya halicci wannan ba yadda a ce a sulhu amma ba alhalku ba alhalku allah kaɗai ke yi dan shi alhalku shi ne idaratun lishai'i min ghairi ainihin shagun sabi wato ta tarar da abin da asali babu shi kaga wanda ya gina masallacin nan ai duk abin da ka gani a nan dama akwai shi blok akwai shi siminti akwai shi yashi ma akwai shi haka da kuma haka ba ya ha ɗauko ne ya haka da taris haka aka kawo shi wannan takardun auduga aka saka ta koma shi da waɗansu inda barbaru wannan farkon da take kaɗawa wadda ba ka ɗauka aka kera ta da shi dan adam babu abin da shi ya halitta shi daidai dauko halittar Allah ya canja masa fasali to shi yasa alkhalqu kuma shine daga babu a samar da an gane bambancin to babu wanda yake da alkhalqu in ba Allah ba yasa shi kadai da alkhalqu amma duk wanda ba shi ba da asaliu wanda wani abu daga wani abu amma ba wanda ya fara da wani abu shi yasa Allah ce waɗannan ababen akwai ayoyi amma kadai ne gwamnati ya kiro ga mutane masu hankali yasa malamai suka ce yi wa Allah shirka rashin hankali ne kin bautar Allah ma rashin hankali subhanahu wataala sai Allah ya ce ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب Allah ce wa minan nasa akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan ay man yattakhidhu andadan waɗanda suke riga waɗansu kishiyoyi min dunillahi kuma bayan Allah ana samu a cikin waɗansu mutane suna riga waɗansu ababe a matsayin kishiyoyi ababen bauta wanda ba Allah ba subhanahu wataala yuhibbunahum suna kuma son su da kaunar su ka hubbillahi wannan ka hubbillah malamai su masa fassara guda biyu fassara ta farko ga hubbin lahi suna son su irin yadda suke son Allah imana yadda suke son Allah haka suke son waɗannan ababen bauta wasu malamai suka ce a ka hubbin lahi suna son su irin yadda ake son Allah irin yadda ya kamata a so Allah ya suka ɗauki wannan so suka ba wa abin bautar su sai Allah ce wannan dina amanu amma waɗanda suka yi imani da Allah imani na gaskiya a shaɗi hubbin lahi suna da tsananin kauna ne ga Allah subhanahu wa ta'ala malamai suka ce wannan ayar ita ce rafa kardama dangane da shirkun mahabba shirka dangane da so da ke shiga cikin al'ada duk wani abin da ka so irin wanda ya kamata a so Allah to kai shirka da wannan abu duk wani abu da ka so sama da yadda ya kamata a so shi ko ka fifita shi akan Allah kai shirka da wannan abu shi yasa malamai suka ce shi shirka kana iya yin shi da wani abu kuma kana bauta wa Allah sai ya zanto ga dokar Allah ga dokar wancan su dokar to lokacin da ka ɗaura wancan gaban na Allah ka shirka da wannan abu ka so shi fiye da Allah ke ko kuma ka girma wannan abin fiye da Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu kuma ko menene shi mutum ne mala'ika ne aljani ne ko menene shi malamai suka ce kai ko da matar ka ce kai abin da ya saba wa Allah saboda son da kake mata sai ka fara aka ci gaba da sabon Allah to kai shirka da wannan mata haka duk wani shehi da zaka so ko duk wani wali da zaka so ka girmama shi fiye da yadda ake girmama Allah subhanahu wataala ko ka dauki wani haƙƙin Allah ka bashi to kai shirka da wannan waliyin da kake so ko kuma wannan shehin da kake so ainihin Allah ƙara masa lafiya to amma abin da mutane suka manta shi ne idan ka dauki nasara ai su ma suna son annabi Isa haka da ko ba ka ba wannan son da ya ja su suka ce mashi dan Allah ne kafin cin abin da kyau to idan har sun so wani annabin Allah kuma annabi ya fi kowane wali ya fi kowane shehi babu shehi ne da annabi kowane annabi ne kuwa duk inda annabi yake ya fi kowane wali ya fi kowane shehi to idan an so wani annabi an girmama shi har an wuce gona da gini Allah sai ya zargi waɗannan mutanen to ina ga kuma wanda ba shi ba magana ba kun gane ba shi yasa addu'a Allah ka da ake roƙo haramun ne ka kira sunan da ba Allah ba ka roƙe shi kowane ne shi kowane ne ba a roƙon kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala yanzu haramun ne za ka yi sallah ka kira sunan wani ka ci akbar in ba Allah ba dole ka ci Allahu akbar duk inda ka kawo sunan wanda ba Allah ba sallar ba ce ba ko da sunan manzo Allah ne kuwa da za ka zo ka tada ikama ka ce muhammadu akbar wallahi sallar da wace kun gano wani abin da kyau dole ka ce allahu akbar dole idan kai sujjada ko kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi ba za ka ce ba subhana muhammadin wa bihamdi ba zai yi to da hakkin Allah ne subhanahu wa ta'ala to Allah ya raba abu kowa da abin da ake bashi sai sa Allah ke cewa litu'minu billahi wa rasuli kaga da sun tarayya an imani da Allah an imani da manzo Allah sai ce ne wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wannan annabi ne shi kadai wa tusabbihuhu bukratan wa asila Allah shi kadai ina fata an gane to duk inda Allah ya rabiye shi kar ka kawo wani muka sa wannan shi yasa wani yake cewa jinje ne ke shi abun mamaki wani wanda ka je na fatan cikawa da kalmar shahada don karamin musulmi wallahi jiya jiya kuma ga shi an sa shi da bidiyo da komai na bayani su ba sa bukatar su cika da kalmar shahada saboda kullum a cikin tasiri kaga wanda kuskure sai na Allah ne subhanahu wa ta'ala annabi na man kana akhir kalamu la ilaha illallah da zarar janna kai ka baka ce ba ka fatan wannan duk musulmi so yake cika da kalmar shahada haka ne kuma haka ba Allah sa mu cika da kalmar shahada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله duk wani abu da kake kauna fiye da Allah subhanahu wa ta'ala to an baka misali ka auna da kanka ne ya nake jin girman wannan abun a raina in ya ci karo da ainihin dokokin Allah to kai za ka yi alƙalanci ma babu wanda zai maka Allah ce wa rawar da zai zarafi in da yawon al'azaba an yi hukumata lillahi jami'an wa rawar da zai zarafi inda a ce azzalumai ko kuma inda a ce za ka ga azzalumai in ya raunar azaba a lokacin da suka ga azaba sai Allah shi bai ce komai ba wannan yana daga cikin ababen da halatta a larabci a kawo lau jawabin nan sa a shafi shi a kyafaɗa ka hararo shi da hankali ka ma'ana wa lau ya lalladina zalamu inda za ka ga azzalumai wa lau ya ra'alladina zalamu in ya raunar azaba lokacin da akwai kira wa rautara ita nake nema akwai kira wa lau tare da dina zalamu akwai kira wa lau yaran da dina zalamu inda ya wurin azaba a lokacin da suka ga azaba to sai ka halartu a cikin kanka lalle da ka ga abin mamaki ina fata an gane za su shiga cikin wani irin bala'i da ba wanda ya sani in ba Allah ke sa Allah ce annal quwwata lillahi jami'a a wannan ranar kan tabbas za a tabbatar da cewa karfi gaba ɗaya shi na Allah ne shi kadai subhanahu wa ta'ala ran tashin kiyama babu wanda zai taimake ka in ba Allah ba wa anna Allah shadidu liqa azab kuma lalle tabbas Allah yana da tsananin azaba subhanahu wa ta'ala Allah na kawo wannan ne dan a hankalinka ka dauka cewa inda zan ga azzalumai na gobe kiyama me zai faru ai wani irin hali za su shiga wani irin bala'i za su shiga lallai a wannan ranar ka babu da taimako wani in ba Allah ba shi na Allah da kowace da lafi jami'an wa anna Allah kuma shadidu azab Allah mai tsananin azaba ne azaban da hankali ma ba zai iya kwatanta ta ba sai wanda ya shiga Allah za ka mu shiga ina fata an gane kada ka taɓa fatan ka shiga wata koda na sakan biyu saboda in aka ce za a saka wuta na sakan ɗaya to ba fa sakan ɗin duniya ake nufi ba saboda kwana ɗaya a jahannama daidai yake da shekara dubu hamsin da duniya kun kwanci labar kwana ɗaya daidai yake da shekara dubu hamsin Allah ke sai Allah ce إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
in tabara allazi da tubi a lokacin da waɗanda suka yi ainihin aka yi musu waɗanda suka yi biyayya suka yi ɗa'a waɗanda yake allazi da tubi waɗanda suka yi biyayya suka yi ɗa'a allazi da taba'u waɗanda aka musu ɗa'a za su musu tawaye su ce muku a ruwanku da kuma masu kuma da tashin kiyama duk wanda aka mishi ɗa'a ko aka bi shi akan kuskure ko akan sabo dan tashin kiyama da shi ba shi ya ci abin shi ba shi ba ruwan shi ka je ka nemi wanda ya saka duk wani wanda ka bi shi akan kuskure a duniya to ran gobe kiyama da shi ne masan kawa ya ce ba bai taba ganin ka ba wallahi ko kowa ne shi duk wanda ka masa da'a akan kuskure to ran tashin kiyama zai ce bai san kawa shi ne waɗanda suka yi da'a da waɗanda aka yi wa da'a ran tashin kiyama to waɗancan za su ce ma kanu iyana ya abubuwa barkan ya buru da jinna waɗanda suka wuta mala'iku mala'iku za su yi dukan makano da yana ya buru haka shi ma shaitan zai ce ba ruwanci wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'adakum fa akhlaftum ai ba tilasta muku ne ba ganin dawo ku ne kuka biyu shi yasa malamai suka ce ranar gobe kiyama za a sha mamaki duk wanda ya ɗauki makami ya baka ya baka kuɗi ka je ka sami wani da sunan siyasa za ka sha mamaki ranar gobe kiyama duk wanda ya ɗauki makami ya baka ka je ka harbi wani don biyan wata buƙatar shi saboda ya haɗi wani ma'adani ka kashe mutane za ka yi bayani ranar gobe kiyama za ku ga kuna tsira wa juna a baka yana aiko ka dinga zuba ne kuna ce min nan labo ku ce to akai dalil ba mu kudi ba a dinga sine wa juna Allah ce nan ba abun su gaba ɗaya ku ji annan wa darasu lillahi jami'an fa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا wata aya wannan ka haɗa wata aya da wata aya da aron mun suna kallon ka ka tafi suratu as-saba wace aya za ka nemo wannan suratu sabai وقال الذين استكبروا للذين تبعوا أنهر صدناكم عن وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce waƙar wata taɓa bihun asbab al-asbab shi ne dukkanin wani abin da ya haɗa mutane duk wani dalili ne sa kuka kulle wata kungiya ko wata alaƙa na kasuwanci ne na addini ne ko na mene ne tsoron tashin kiyama wani al-asbabu wanda ya haɗa ku har kuka saba wa Allah ya yi a ranar babu shi sai aka ce waƙarar ladina taba'u لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا waɗannan da suka yi biyayya suka yi ɗa'a suka bi shugabanninsu za su ce da wa'annana na karratan ina ma da za a mai da gidan duniya wa na tabarra a minhum kuma mu su tawaye mu barranta da su kama tabarra minna yadda yau a nan suka nuna musamman ba suka barranta da mu Allah ce ka zalika yuhi wallahu a'malahum kama haka ake nuna musu ayyukansu ranar gobe kiyama hasaratun alayhi nadama ya tabbata a kansu asara da tabewa kuma mun bi khariji ne mai nan Allah ce ba za su fita a wuta ba haka za su zauna a ciki ainihin abadan abidi na Allah ke yi waɗannan ayoyi abin da suke nunawa shi ne shi yasa a cikin suratul ash-shu'ara Allah ya ce wa qul zatil jahim lil gawin arama
وبرزت الجحيم للغاوين wa qila lahu وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون rashin kiyama za a kawo jahannamu bi ma'ana a fili kowa na gare ta Allah sai ce da su wa qila lahum aina ma kuntum tad'una min dunillah wa ta'buduna min dunillah ina waɗanda kuke bautawa a duniya wanda ba Allah ba hal yansuruna ku aw yantasirun shin yau za su taimake ku ko kuma ku taimaki kanku sai سألنا فكل كبر فيها هم الغالون وجنود إبليس أجمعون gaba ɗaya su a ainihin zuba su a cikin jahannama da dukkanin rukunan shaidan gaba ɗaya su duk inda kake ganin rukunan shaidan a duniya kullum su suke ci gaba su ake ba wa kariya su ake ɗaukakawa da su nake karantawa wai ainihin wata babbar na samun ji da kanta a duniya tana ganin daga cikin gyare-gyaren da ya kamata najeriya ta yi don a zauna lafiya da ita duk wani jihar da ake magana akwai shari'a musulunci a soke hukumar hizba ma a soke ta bayan akwai 'yan sanda na fata an gane wata hajiya wata kasa mai ci da kanta to kaga wannan wato rungunan iblis kullum sa ake kare yanzu inda za ka fito da ita argaza a duniya to da an taba kai su tasu an ci mutuncin nan adam an taka yi fita an yi wani an yi wani ne shi na lace wa junubi iblis a jima'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم تتذكر قبل وكيل المرسلين. وكاكا أولنا آية الله سيبويا من كلا كلا نجي ذات سنة دانا سنة suna tallahi in kunna da min darari ai wallahi ko din nan ku ne kaza kaza idu sauyikun da rabbil alamin a gidan duniya mun ba ku matsayi mun girma ba ku mun mai da ku su kananan alloli in muna daidaita ku da alamin rabbil alamin ka ga dokokin da Allah ya haramta kana takawa dan ka faranta wani ka ga ba karamin tabiya wani wani to shi ne sai falau adalana karratan falakuna min al-mu'minin ina ma da za a mai da mu gidan duniya da mun zama mutane kirki Allah ce ina in an zo nan ba a koma duk wanda ya je lahira ya tafi kenan ba zai dawo ce sa to wanda ma ka ce da ainihin guzuri mai kyau ta zawwat qabla al-maut kai guzuri ka abu mutuwa kana zuwa ba guzuri ka shiga matsala ko aikin hajji ka ne guzurin ka ya kare ya kake cutar ne wanda ya taɓa zuwa aikin hajji guzurin shi ya kare kuma bai sanar da ne duk guzurin tashi ba ya zama abin tausayi a jidda ko irin wannan ne a duniya ba muke nan balle ko ta kama hanyar lagos baka da kuɗi za ma ta rera ka tafi ba za a yi sanar ba to shi yasa idan a duniya baka da kuzuri kana wahala ina ka kuma ranar gobe kiyama Allah ke yi sai a aya ta gaba Allah ce يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ta yi wa nasu ya ko mutane ku zo gurin mai mafi abu ku ci daga dangin duk abin da ya tsoro a ban ƙasa ko ku ci duk wani abu da ke a cikin ƙasa halalan na halal tsayyiban kuma da daɗa kalmar a halal da tsayyib kusan duk ma'ana guda ne da wani kusa ce ku domin tsayyiba ta mara tsakanaku a tsayyiba ta ana nufin a halal duk abin da yake halal da sunan shi a tsayyib shi kuma halal shi ne duk abin da yake shari'a ba ta haramta ba babu nassi da ya zo ce kaza haramun abu na farko abu na biyu ya zama wannan abun ba zai cutar da mutum bai ci abu na uku ya zanto ko kuma zai gusar ma da hankali ba wannan abu ku shi ke mai da abu haramun na farko a samu aya ko hadisi Allah ya ce wannan abun haramun ne. a ci ko a sha ya zama haramun abu na biyu ko babu aya babu hadisi a kan wannan abu in dai zai gusar da hankali ya zama haramun za ce kawo hadisin wuri ba ka da shi ko ayat da ta magana a kan wuri ba ka da shi ko ba ka ba da wasu kwayoyi da suke bugarwa babu amma duk abin da ke bugar da ɗan adam haramun ne a musulunci shi kenan dan shi musulunci akwai abin da ke gashi jumlatan a ba da hukunci ga wanda kai za ka yi jama'a da abu abu na biyu ko kuma in an ci wannan abu za a iya halaka ko ko za a jikata abin ya zama haramun yanzu a ce kawo aya ko hadisi da ta ce kar a sha biya biya baka da shi haka da ko baka ba amma an sha biya biya na ke ya zama haramun duk abin da zai kashe mutum ko kuma ya illata shi to wannan abun haramun ne a ci wannan abun ko a sha duk abin da zai ainihin jirkita masa hankali ya sa ya dinga surutai ya zo durkusa na ga da dabbobi ina wurin ku wannan abu ya zama haramun an gane ko to mure idan waɗannan hanyoyin ake bi a gane kaza halal ne ko kaza haram ne yasa da su nake mara wasu suka saboda tsaba hauka hankalin shaga wasu sukewa kaso tun da kace za a yi mukabala sai ƙara rikicewa ya jawo a ziyarar su rubutai shi ya gama na masa tambaya goma sha hudu ya amsa ko kuna ɗaya wasu yau yake cewa ai ko babu wani hadisi da ya ce a yi sallar a sa raka hudu babu hadisin da ya ce a yi la'asar da isha raka hudu ba hadisin da ya ce a yi magariba raka hudu ba hadisin da ya ce a yi asuba raka hudu kaga wannan ya zama hauka ke sai a ce amma akwai hadisin da kuma ya zo ga yadda annabi ya sallah ya yi limanci shekara da shekaru a zahar raka nawayi la'asar magariba isha asuba ko da wannan muke aiki ina fata an gane wannan hadisin shine wanda kai kuma baka san shi ba to Allah sai ce kullu min ma fil ardi halalan tayyiban to duk abin da baya cikin abu da uku na halal ne duk abin da yake babu aya ko hadisi da ya haramta baya jin jirkita mutum hankalin shi kenan baya cutar da mutum baya kisa wannan abu halal ne shi ma wannan baya bukatar aya ko hadisi in ba za ce maka a kawo aya ko hadisi ya halatta shan zo hudu ko ko ko akola ya baka sai a ce bai cikin abin da shari'a ta haramta baya cutarwa baya kawo da hankali ya zama halal a ce kawo hadisin da ya ce misali ya halatta ci a dodon gori ta ga kai al'adar kuma a ci al'adar wasu kuma na ce halal ne baka da aya ko hadisi dodon gori ko baya kashe mutum in aka ci shi ko ba a hauka cewa shi ne da dodon gori ya zama halal ku ci dodon gori to ire-iren waɗannan hanyoyi ake bi a halatta abu shine halalan tayyiba ana ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan aduwwun maji ne a gare ku mubinun ne kuma bayyin adawa wato gaban shi da kuma baya ba baka da maki a duniya sama da wanda zai rama da mahaliccinka mu rike wannan abin da kyau babban matsayinka a duniya shine wanda zai raba ka da Allah subhanahu wataala ba wanda zai cutar da kai saboda wanda zai cutar da kai a cikin imani wanda zai sa kai shirka wanda zai sa kai bid'a wanda zai sa kai sabo wanda matsayinka ne kaga yanzu irin masu abun nan tashi a TikTok din da masu misleading mutane masu abubuwa ga shi nan kala kala kala ba na so na kira sunayen su kuma na fatan gaba su daina dan ka kira suna kuma a bada ya zauna cikin record an gane ko da duk waɗannan wakilan shekan ne su ba muna fatan Allah shirye su da kyan kwanmu da kwanmu su mai ba ka da ikon fitna su a cikin musulunci suna son Allah suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin sai a ta karshe إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Allah ce inna ma ya'muru kum bisu lalle shi shekan abin da yake shi ne yana umartan ku da ainihin as-su'u abin da yake mummuna wanda yake yana alaka da aqida wal fahsha'i da abin da yake al-fahsha wanda yake da alaka da ayyuka na gaba haka malamai suka ce as-su'u nan sabon Allah da yake da alaka ne da aqida al-fahsha sabon Allah da yake da alaka da akasin aqida to shekan ba abin da yake so illa kai wa Allah shirka in ba za ka yi shirka ba kai bid'a in ba za ka yi bid'a ba ka aikata wani babban zunubi in ko ba za ka aikata babban zunubi ba to hanyar da shaitan zai bi shine ya hana ka aikin alheri hanyoyin shaitan guda shida ne da na farko kai shirka in ka ki ita kai bid'a idan ka ki ita ka aikata wani kaba'ir abin da ke haramun ne karara to idan ka ki yin wannan shine sai ya kai ka zuwa ga asagari kananan zunubai idan ka ki yin kananan zunubai to na biyar sai ce to ka daina aikin alheri duk abin da yake na alheri da sai ya hana ka ya hana ka sada zumunci ya hana ka kyauta ya hana ka sadaka ya hana ka duk abin da yake aikin alheri ya hana ka sallar nafila ya hana ka azkar ya hana ka komai ya hana ka zuwa wurin tafsiri da wurin karatun hadisi duk abin da yake da kyau ne sai ya hana ka kai to wannan ma yayi nasara to idan wannan ta gagara sai ya tafi matakin shida shine idan ababen alheri suka zo guda biyu sai ya sa kai wanda shine ladan shi kadan shi ne hanya ta ƙarshe da shi ne ke gama da ku a nan ne mafi yawan mutane suke fada a lokacin da za ka iya sadaka da dubu ne sai saka bada dari to shi ce alhamdulillah shi a rashin kan wayan nasara ke duk inda ka yi akwai shi wata inda zai shigo idan an ce alkhairi suka zo sai saka yi kaɗan ga wannan ga wannan ce ɗauki wannan kan ka ɗaure yawa Allah ya ce wa an ta kuru alallahi ma la ta'lamun sannan kuma shaitan zai dinga sa kuna faɗa wani ababe game da Allah a bisa jahilci wannan yana cikin manyan manyan zunubai guda biyar da Allah faɗa cikin suratul al'araf wanda za mu karanta ayoyin wani sati ne zuwa magana game da addini kar ka kuskura ka furto na kalmar sai kana addini yanzu abin da zai baka mamaki sai ka ga mutum fa wanda yake ba shi da alaka da ilimi ba shi da alaka da komai ya zo yana sharhi akan wani malami an gane ko shi ma wani raddi duk duniya a Najeriya ake wani iskanci duk duniya kawai a najeriya ne ake kai mutum mutum da karfin siya ba inda ake wannan sai najeriya kuma kowa yana da wannan abu yan dariƙa su kai ahadu suna wuce ahadu suna su kai yan dariƙa wa a kowane bangare a waɗanda suke da wannan rashin hankali shi kuma shigar da mutum mutum abin da ke hannun allah ba ya hannu musan wannan abin da ke duk zafin kanka wallahi tallahi allah ga dama sai ce ba zai sashi a wutan ba wallahu ya hakuma la ba ki ba hukumi Allah sai hukunci da babu afi to shi yasa yanda misali waɗansu suke fito suna ta surute kaza kaza haka kuma a cikin ku an samu waɗanda suke irin wannan magana sun kai malam Idris Abdulaziz wuta sun ci mutunci Jabir sun ci mutunci wane to kowa ya harana shi sai a zauna lafiya ina fata ku tona abin da kyau Allah sa mu dace ne kuma mu sai Allah kan mu sati subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh